السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا أشرين دبيو قوة محرم إجرى مزان الله صلى الله عليه وسلم دبو إيرا تريه الأولى أربعين منا كم بيو أوة غوما شكرة تدبو بيو دغوما شاتكس mun sake zama don karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari wancan satin mun kwana a hadisi mai lamba ta ɗari biyu ne da ashirin da uku a ƙarƙashin babin da yake cewa masu aikin ƙwarai a nan duniya su ne masu aikin ƙwarai a lahira ko dai ma'abota kyautatawa a duniya kuma su ne ma'abota kyautatawa a lahira ahalul ma'arufu fil duniya ahalul ma'arufu fil akhirah yau imam bukhari zai tashe mu ne a babin da yake cewa inna kulla ma'rufin sadaqa duk wani aikin kwarai ma duk wata kyautatawa to wani abin sadaka ce a wajen wanda ya aikata ta kai tsaye ce haddathana ali ibn ayyash qala haddathana abu ghassan qala haddathani muhammad ibn al-munkadir an jabir ibn abdullah an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala kullu ma'rufin sadaqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu ma'rufin duk wani aiki na kwarai duk wata kyautatawa duk wani abin da shari'a ta yarda da shi to wannan abin matsayin sadaka ce duk abin da za ka yi in dai akwai kyautatawa a cikin shi in dai akwai abin shari'a ta yarda da shi wannan abin alkhairi ne to kuma hau sadaka ce za a rubuta maka a dalilin wannan aiki din kullu ma'rufin sadaka sannan ya sake cewa haddathana adamu ibnu ibnu abi iyas قال حدثنا شعبة قال حدثني سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن جدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد shi a wannan hadisin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah ya ce ala kulli muslimin akan kowane musulmi sadaqatun akwai sadaka da take dole sai ya bada ta ala kulli muslimin akan kowane musulmi sadaqatun akwai sadaka da take dole sai ya bada ta to sai sahabbai suka fahimci cewa tunda aka ce akwai sadaka dole sai an bada to wannan sadakar tana nufin kuɗi kenan za a ɗauka a bada sai suka ce fa illam yajid to wanda bai samu kuɗin da zai bada ba fa Ƙala sai manzan Allah ya ce, fa ya a tamilu biya daihi fa yan fa'o nafsahu. Wanda bai samu kuɗi ba sai manzan Allah ya ce, fa ya a tamilu biya daihi, to ya yi aiki da hannayen shi, ya aikatar da hannayen shi, ya yi sana'a fa yan fa'o nafsahu, ya amfanar da kan shi, wannan abin shi ma sadaka ce. In kana da kuɗi ka wadata, to ka ɗauka ka bada wannan abin sadaka ce. In ba ka, kai ma mabukaci ne, madadin kwakwanta madadin ka sawa mutane ido fita ka yi aiki in ka yi aiki ko kanka ka amfanar wannan abin sadaka ce fa ya atamilu bi yadayhi fa yanfa'u nafsahu ya amfani kanshi wannan abin sadaka ce manzo Allah ya ce wa yatasaddaq sannan kuma sai yayi sadaka da wannan abin da ya samu daga kenan dukiya za ta iya zamantowa kashi biyu ce akwai dukiya da tana nan a ajihu a aje ine malum muhassan wanda yana nan an same shi ko dai gado ka ci ko kasuwa ka ci kai riba ko kyauta aka baka ko kuma wata ya zo ƙarshe dan albashi ko wannan kuɗin confirm ne shi yana nan ko kuma kuɗin da za ka yi gumi da goshinka ka samu watakil mai faskare ne watakil ɗan ƙwadago ne ko sai ya fita yawa mutum aiki a gona ko a lambu abin da aka bashi shi ne nasa watakil ɗan kasuwa ne ya juya taro Allah ya taimake shi ta koma naira ko ya juya naira Allah ya taimake shi ta koma dubu wannan malum muktasab kuɗi ne da za a same shi ta hanyar jiɗin goshi da haka to in kana da akwai a aje ka ɗauka ka bada wannan abun sadaka ce in babu ka fita ka tsibirwurta ka samu ka amfani kanka ka bada shi ma wannan abun sadaka ce qalu suka ce fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa wata kilko da goya fa karfin shi wata girbi za a yi ba zai iya girbi ba watakila aikin siminti za a yi tun daga safa har karfe biyar ko karfe shida ba zai iya ba aulam ya fa'al ko kuma idan bai aikata hakan ba fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce fa yu'inu dhal haja al malhufi sai ce to ya ne ai taimaki mabukaci mana fa yu'inu zal haja ya taimaki mabukaci al malhuf wanda yake yana matukar bukata yana cikin matukar kunci yana cikin matukar damuwa to a taimaki irin wannan mutumin mana kai baka yi sadaka da kuɗin ka ba baka fita kai kasuwa ba amma sai ga wani mutum kana kallon shi a cikin matsanancin hali yake a cikin matsananciyar takura yake to wannan mutumin ka agaza masa shi ma sadaka ce ko dai ka dauka ka bashi ko dai a cikin abin da kake da akwai na abincin ka dauki kadan ka bashi kadan ko ka ma hannun shi dan kashi ga wanda zai iya taimaka kai wani wani fa na ga halin da yazo da shi sai la hawla wala quwwata illa billah in baka ci abincin ka ba za a dauka a ba wannan mutum ko kuma taimakin da tallafin da zaka yi wannan mutum a taimaka a tallafa mishi ko kuma dai ka gaya masa wata hanya da zai ya samu abin da zai samu kuɗi to wannan abin shi ma an kai sadaka ne fa to inu zal hajatil malhuf qalu sai suka sake ta fa illam yaf'al har wa yau idan mutum bai aikata wannan din ba fa qala sai ce fa ya'mur bil khair to umarni da alheri mana ga yawa mutane abubuwan alkhairi su aikata wani ai sadaka kamar misalin da na bada wani ya kamata ai kaza ko mu tashi mu je mu duba wani bai da lafiya ko ya kamata mu je mu kai wani ziyara ko mu sada zumuncin wani ko ya kamata a yi kaza wanda zai amfani al'umma ko ya amfani unguwa ko ya amfani gari irin waɗannan umarnin da za ka yi da kyakkyawan aiki wannan shi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sadaka ce au ya amura bil ma'aruf ko dai ya ce ya amuru bil khairi ko kuma ya amuru bil ma'aruf dukkanin ma'ana guda ɗaya ce kalu suka ce fa ilam ya fa'al idan bai aikata ba fa yau sahabbai ilimi suke so da yawa kenan ko tun daga na farko za su aikata amma suna ta ƙara buɗawa ne dan ya zama to mu da muke zaune yanzu mu za mu samu amfani din kenan inda an bari daga farko kawai dauki kuɗi ka bada in ba kuɗi kenan sadaka ta wuce ka a ka yi aiki ka taimaki kanka ma wannan abun sadaka ce in baka je ka yi aiki ba wanda yake cikin matsananciyar bukata a ga za mashi da karfin da ka fi shi wani abin shi ma sadaka ce idan baka yi ba fa sai ka yi umarni da kyakkyawan aiki wani abin shi ma sadaka ne sahabbai suka sake tambaya in baka yi umarni da kyakkyawan aikin ba fa sai ya ce fa yumsiku ani shar sai ya rike sharrin da yake da akwai duk wata barna duk wata ta'asa duk wata rashin kyautatawa duk wani mugun hali ya rike kar ya cutar da al'umarsa wannan abin shi ma sadaka ne ina ji duk mukan wannan bayanin mun wuce shi a cikin wancan sati din ko duk wata annoba da kasan kana da akwai da bala'i to kar ka bari a cikin al'umar ka ya yadu wannan abin idan zaka yi shi ma sadaka ne sai yace fa innahu lahu sadaqa yace wannan tabbas gare shi duk sadaka ce kenan kowanne daga cikin waɗannan abubuwan ka aikata sadaka ne to bisa wani abubuwan da muka karanta kenan za a samu wani aiki na alkhairi da ya fice daga babin sadaka bisa misalan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ko ka dauki kuɗi a ajihunka ka bada ko ka nemi kuɗin ka amfanar ka sadakar ko ka taimaki wanda yake cikin matsananciyar bukata ko kai umarni da kyakkyawan aiki ko ka hana a aikata mummuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin wani abubuwan sadaka ce ga wanda ya aikata su wannan zai iya hado da duk wani aiki na alkhairi ko kuma akwai abin da zai subuce na ayyukan alkhairi na akwai abin da zai zama yafi wannan yawwa kamar wanne irin su kyauta na'am ina ba bara ya sauka tukunna eh kyauta kamar ya kyauta eh misali mutum kuna zaune ka dauko na abubuwa sadaka ba ko eh an dawo zal hajjatul malhuf kenan ko mai matsananciyar bukatar ko ko da sunan kyauta aka bai ko da sunan sadaka aka ba da dama yasa manzo Allah ya karfafa da kalmar i'ana ko fa yu'inu a taimake shi ko a ga masa zai faɗo cikin wannan نعم نعم sarki ya tuno gari kawo da magana ita zarka wajibi ce akan ka sauki ba sadaka wace ba na'am to amma tana faɗo cikin ayyukan alkhairi to ita ma ayyukan alkhairi sai wannan babin ya haɗe da ita ko bai haɗe da ita ba kamar sallah idan mutum yayi kamar azumi idan mutum yayi yana faɗo cikin wannan waɗannan duk farilla ne ko da haka kenan kusan duk abubuwan da aka tattauna a cikin wannan hadisin abubuwa ne da suke na taɓawa'i wanda ɗan adam zai ɗora ma kansa da kansa ba Allah bane umarce shi da wajibi ya yi shi shi ne kusan duk misal abubuwan da muka samu da aka duk wani abu da ka gani na alkhairi ko shari'a ba ta ɗora maka ba to in dai akwai alkhairi akwai kyautatawa a cikin wani abin in kai to kana da sadaka a wajen Allah maɗaukakin sarki wannan shine kusan misalan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada na amala yusuf Na'am. Na'am. Na'am. Eh. Eh wani abu ne daban irmewa kuma irin wanda muka wuce a wancan babin ko ta kawo ne wata kildan ya sa a baka kwangila tunda ba bukata yake da akwai ba ko wata kaɗan ya tashi da furta rigunan salakai ya haɗa da kai a ciki ko tunda ai mun wuce a bayan baba duk wanda aka wa irin waɗannan alkhairi matsawar wanda wai baka bai kai ka ƙarfi ba to lalle wani abu ana da buƙatar karama sai mu ga da wancan babu biyu kuma ko Allah ya samu dace da haka dai abin da nake so mu dan haska shine dai duk wani abu da kake gani kofa ta alkhairi to kar mu rena ta kamar da manzon Allah da kanshi shi ma ya faɗa a cikin hadisi la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an duk wani abu da ka san kyautatawa ce shari'a ta amince da shi al'adar ku akwai abun bajinta ciki in an yi wani abun karkar rena shi yasa muka wuce aka ce ko da akuya ce mace ta dafa ta yi kyauta iyaka abin da za a raba ta yi guntu dan romo ne rage ta dan ƙara masa ruwa sai ta dan rarraba gidan makwabta wata ilmiyar salar aka yi a wani gidan aka zuba wannan roma sai ta sa da miyar tasu yasa manzo Allah ce to kar a rena abun alkhairi ko da ko fatan saniya ne ko ko fatan akuya a ciccira makwabta su samu Allah ya samu dace حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثني أبي أن أبا مراوح الغفاري أخبره أن أبا ذر أخبره أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر ya gaya wa aba murawih cewa shi da kansa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal wani aiki ne ya fi tsada ya fi falala sai Allah ya ce manzon Allah ce mashi imanun billah imani da Allah bayan sai ya ce wa jihadun fi sabili sai kuma kokari dan taimakon addini sai ya sake tambaye sa fa ayyur raqabi afdal to idan zan yanta wuya wanne ne yafi kada aghlaha samanan wacce tafi kowace tsada wa anfasuha inda ahliha wacce tafi soyuwa tafi daraja tafi martaba a wajen masu ita ya sake tambaye sa ra'aita illam af'al idan ban aikata ba fa sai ya ce qala tu'inu da'ian ka taimaki mutumin wanda yake cikin mawuyacin hali mutumin da yake ya kure ba shi da abin da zai iya aikatawa au tu'inu sani'an kamar da muka wuce a wancan sati din au tasna'a li akharak ko kuma mutumin da bai da sana'a ka samar masa abin da za a yi ko ka sama mashi abin da zai fita cikin kunya qala ara'aita illam af'al idan ban yayi ba qala tad'u an-nasa min ash-sharri to ka dauke wa mutane sharrin da yake tare da kai fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha an nafsik wancan satin din mun wuce hadisi shi yasa na karanta shi a gurguje ko bambancin kawai malaman Imam al-Bukhari ne suka canja tsakanin wancan hadisin da wannan amma dai ana komawa kan Abu Dharr al-Ghifari ko kuma tun daga Urwa Aba Murawi har kuma aka bakan shi Abu Zarin duk sun dawo amma malami da malamin Imam Bukhari sun aka canza tsakanin wancan hadisin na wancan satin da wannan amma lafazin kusan duk ɗaya ne حدثنا أبو النعمان قال حدثني مهدي ابن ميمون عن واصل مولى أبي أيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قيل يا رسول الله أكثر من ذن الله صلى الله عليه وسلم zahaba ahlud dusuri bil ujur ma'abota dukiya sun wuce da lada sun tafi da lada yusalluna kama nusalli masu dukiya suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasumu suna azumi irin yadda muke idan ramadan ya kama muna dauka su ma za su dauka ana kiran sallah wata kirkan mu zo masallaci har sun zo ko wata ilkan ka farka da asuba har sun farka wannan ya farka tun karfe hudu baya koma sai liman ya gama karatun sallar sa an yi sallama yayi azkar din sa sannan zai koma gida da haka suna sallah irin tamu suna azumi irin namu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim yace sannan suna sadaka da mafificiyar dukiyarsu ko da guntun dukiyarsu idan sun fidda abubuwan bukatar su an fidda abinci an fidda tufafi an fidda magani an yi kaza kuɗin da suka samu ba zai mutu ba za a samu saura a bawa makaho a taimaka makwabta a yi kaza a yi waye waɗannan sauran rarar dukiyar da suke sadakarwa da ita ce suka wuce mu wai ta sadako na bi fuduli amwalihim qala sai manzo Allah ya ce da su alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bi ko ma tasaddaquna bi yace yanzu shin kuma Allah bai ba ku abin da za ku yi sadaka da shi ba Allah bai sanya muku abin da za a yi sadaka da shi ba to menene abubuwan da za a yi sadaka da shi sai ce inna bi kulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqa sai ce tabbas kowane tasbihi kana zaune kawai ka ce subhanallah subhanallah subhanallah fadin wannan subhanallah subhanallah subhanallah ko alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ba wata ni'ima Allah ya ba wani alkhairi ka samu guri ka zauna ka jima ka ce oh alhamdulillah ka gaskiya Allah na gode maka na ji daɗi wallahi alhamdulillah kana yi kana murmuhi to kuma ana ƙara rubuta maka lada du tasbihi da duk godiya ga Allah sadaka ce sai ce wa bubu ahadikum sadaqa manzo Allah ya ce bubu'in ɗayan ku turmin ɗayan ku sadaka akwai sadaka cikin shi kinaya ce shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko me bubu ne a larabci na gaba na'am to me gaba da kake nufi na na dukuli na'am da larabcin ka zake dawo da mu aiko na tsoka ko na'am to wata tsokar ake nufi to makarun masara malam zani ko ta laba yace wa budu ahadikum sadaka ita tsokar ɗayan ku ma sadaka ce abin da ake nufi da albudu anan shine alfarj farjin ɗayan ku ma'ana mutum in yayi aure yakan mallaki farjin matar shi bisa sadakin da ya bada ko to sai manzon Allah ya ɗauke kalmar farjin ya ɗauke kalmar jima'in ya ɗauke kalmar nikah don ya zamanto kamar an sake yi magana to ba wuce ma in yana so ya saka ya kance an kamawa da turmi da taɓarya ko to shi yanzu in kana da turmin kai kana da taɓarya to turmin in ka je kai daka a cikin shi kana da lada a wajen Allah madaukakin sarki wa budu ahadikum sadaqa yace tsokar ɗayan kuma akwai sadaka a ciki ila sai sahabbai suka ce fi shahawatihi sadaqa yanzu cikin sha'awar ɗayanmu ma akwai sadaka ai ga rabasa ta yau kaga da tun ake ba su yi magana ba subhanallahi ba su yi magana ba alhamdulillah ba su yi magana ba to kuma yanzu matarka ma ka zo ka biya bukata ita ma akwai sadaka a ciki wa fi shahawatihi sadaka qala sai manzo Allah ya ce lawu bi afil haram inda zai sauka tabariyar shi cikin haramun alaysa kana alaihi wizrun yanzu ba laifi akan shi kana da aure ko ba ka da aure kawai ka je ka nemi yarinyar mutane ko matar mutane ba haramun bane ba ko kai mutu'a da yar mutane ba haramun bane ba in kai wannan za a dora ma zunubi ko ba za a dora ma zunubi ba aga sabai za su ba da ansa tabbas akwai zunubi a ciki sai manzo Allah ya ce zalika in wada'aha fil halal yace to haka al'amarin yake idan mutum ya fata cikin halalin shi saurayi ya dage ya tara kuɗinsa na yan fawa ko ya tara kuɗinsa na albahinsa ko kuɗinsa na ciyawar shi ko kuɗinsa na kwadagon shi ko kuɗin nomansa ko ya zazzage riɗinsa ya je ya kai inda za a karɓa ya samu yar budurwar shi ya kawo gida ya ce to haka hima in ya biya buƙatarsa a nan gurin akwai sadaka kana lahu ajurun sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lada zai tabbata gare shi haka wannan riwayar ta zo ta wata riwaya ta zo ta da ‘yan canje-canjen lafuzza saɓanin yadda ya zo a nan, akwai da har daga baya sun dawo sun wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama koke cewa duk abin da ka faɗa su ma suna yi, wancan sassi mamun ambata ko, tasbihi ne muna yi suna yi, tahamidi ne muna yi suna yi, ko mai sauƙi ne ma mai kuɗi ya tasbihi wallahi. Saboda in zai da safa komai a gidan akwai bai buƙatar bai buƙatar ya fita ya ce fa ne. in yayi wankansa kafin karfe ɗaya mutane su fara yawo ko kafin mutane su dawo daga ofis ko wani abu in ya zauna a gida shi kaɗai ba abin da zai sai ɗauki ƙur'aninsa ya karanta in ya gaji da karatun ƙur'aninsa ya hingi da kan gujerar sai na subhanallahi walhamdulillahi allahu akbar Allah dai ya kirawo sallah mai sauki ne a gurin mai kuɗi to amma tana kawai lokacin ka tahi kana juyi akan bacci mata ka ta zo ta tsaya ta sai ba gihiri an jima ta gaba ta bada za ta sai maka ba mai an jima ka tayi wanda zo ta sai maka yara hawa kuɗin makaranta da kansa baccin zai fice da kanshi kuma ka kada ka fita kana bige bige in ba Allah ta muke ka ba da ke zaka tun ana faɗin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah amma shi wancan da nutsuwar da zai faɗe ta na suka da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalan Allah sai madaukakin sarki sai da yake ba wanda ya so to sai malamai suka tattauna wai tsakanin mai kuɗi da kuma wanda yake mabukaci wane ne Allah ya fi wa falala a duniya mai kuɗin ne ya fi samun falala ko kuma talakan ne fi samun falala a duniya waye fi samun falala cikin su na su dai anan talakawa kamar ruwan ido suka yi kamar hasada ce mai kyau ta koro su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma inda za a baje abun a faifai a ni za a ga an sarfa eh a can ne da suka dan raba ajin can kamar zakiya suka yi ko kuma saurin baki suka yi suka zo suka kawo kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma inda za a baje ta a faifai mai kuɗi ne fa falala ko tana ne ke ne mai fa falala na'am akram kallah mai kuɗi ne fa falala na'am zalika fadlullahi yu'tihi man yasha saboda sun yi daidai da daidai da masu kuɗi a komai masu kuɗi sun yi abin da ba su yi ba nan ne yace falalar ai amma ana zaune kawai mai kuɗi a matsayin mai kuɗi talaka a matsayin talaka ba su yi tarayya shi mai kuɗi muƙaddara yana ciyarwa yana ba da kuɗi yana komai shi kuma talaka yana nan yana hankuli da talaucinsa yana tasbihi yana istighfarin shi wanne ne fi falala a cikin su na'am na a wato na fito da zama to ajin ko masallacin guda ɗaya ne yawwa eh eh a tambayar yanzu ita ce muƙaddara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ce muku kuna da talbihi kuna da takbiri masu kuɗi ba su kwafa ba suna yi sun tsaya kawai da iyaka kuɗin su suna cewa in sun buga buga sun samu kuɗi su fiyar amma talbihi da takbiri na talakawa ne waye ku falala a cikin su eh siyarwa kadai suke ba sa tasbihi na'am to malami tuna na kai ka fara daga hannu na'am na'am na'am na'am yana bada ansa yace talaka da zai yi hakuri a cikin kuncin rayuwa iyaka yawan hakurin da zai iyaka juriyar da zai lada ake rubuta mishi da haka duk motsin da talaka zai a cikin lada yake na'am don dalilin bara ya kare su sannan yawwa a dala kake gwan ba kome kudi na'am ina ba na'am eh na'am zai fi ciyar da abinci ya fi falala? Na'am. Na'am, shi mai kuɗi zai amfanar da wani, shi kuma talaka ko da ya haƙuri amfanin iyaka kansa ne. Na'am, da aka kafa gwan baya masu kuɗi. Na'am, to, bismillah. Na'am, masu kuɗi. suna da tarafa da la'akan talakawa eh eh eh eh eh na wato kabe da cikin hadisin da muka fara karantawa ko shi wannan da aka tahi lissafa ayyukan ma'rufi yace manzon Allah sadaka ya fara fada a ciki sai da aka je ciki ne idan ba sadaka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci a ba faɗi kyakkyawan aiki ko ai umarni da kyakkyawan aiki da haka da tasbihi da takbiri kyakkyawan aiki ne amma a bayan sadaka suka zo da haka har yanzu ma na goyon bayan masu kuɗi na'am in za a yi zaɓe fa za a sha mamaki masu kuɗin na'am eh da sai na abakar eh a dalilin dukiyar abubakar ya samu aljanna radiyallahu anhu a dalilin dukiyar sai na usman ya samu aljanna aka ce ma yayi duk abin da yake so an yafe mashi kudi ya jawo ko na'am amma kuma ba talakan da aka wa irin wannan na'am to ya isa to wa alaikum salam rubi da kai to a kaddara ɗaya kawai suka yi mun barwa talaka tasbihi da takbiri ba tsawo wato me za ka ce to tana ba su bi eh eh eh muka ce yanzu a raba talaka ya ɗauki rabi mai kuɗi ya ɗauki rabi idan talaka ya ɗauki ciyar da kuɗi talaka sun ɗauki tasbihi waye fa falala a ciki sun yi daidai da daidai ba wanda ya fi wani an sa da malamin huwa da ita ce malamai suka fi kafa talaizin a kanta cewa shi duk aikin da talaka zai tabbas ana so a hori zuciya a cire mata son duniya a sa mata gudun duniya a sa mata wadatar zuci a sa mata kaskantar da kai a sa mata haƙuri wani ana son su wani a cikin addinin musulunci kaga wannan siffa ce kyakkyawa to amma duka idan kai amfanin wa zai amfana kai zai amfana a karan kanka sai malamai suka ce amfanin da ya fi tasiri a gidan musulunci shine wanda zai tsallaka daga kanka ya je ga wani idan na ɗauki dukiya na bada ni zan samu lada wanda na ba kuma zai biya bukatar shi wataƙila ya kashe yunwa wataƙila ya gyara gida wataƙila ya ci abinci in kuɗin yana da yawa ya yi aure wataƙila ya kai 'ya'yansa makaranta kaga amfanin ya ta'adda ya tsallake kansa watakila a gidansa ma ba mutum ɗaya ba mutum biyu za su amfana bai suka ce to a nan masu kuɗi ko da ba su yi tasbihi ba ko da ba su yi takbiri ba sun fi talakawa saboda su amfanin da za su yi ya tsallaka ga wani shi kuma talaka amfanin zai dawo kan shi suka ce kuma dama daga me waye wanda ya fi ƙarfin arzikinsa har ake samun guntu me ake kiran wannan mutumin idan ina da kuɗi na fi ƙarfin duk wadatar gidana har ina da sauran kuɗin da baban sun shi ba wani kan wani wani wani kan kuɗi ina ake kiran shi ai addasaru din ko addusur din kuɗi akan kuɗi kuɗi akan kuɗi har ana manta wani ai ne dusur din to idan ina da irin wannan wadatar ya ake kiran mutum a tajiri ya dan kasuwa kenan na alganiyu wannan mutumin da ya tara irin wannan kuɗin ya ake kiransa suka ce ana kiransa alganiyu daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki har akwai alganiyu wallahu alganiyu wa antumul fuqara sai suka ce anan da aka raba gidan sufa biyu Allah ya bada ɗaya ta masu kuɗi ce ɗaya ta matsiyatan ce ko ta talakawan ce dan haka to hi algani idan hi ne dauke wannan siffar ta Allah madaukakin sarki to shiri a sama dan Allah ya fi daukan siffar da take babu na ƙasa ta ko ina a cikin ta da haka kenan wadata tafi rahin wadata ko da a cikin rahin wadatar akwai ayyukan alkhairi akwai asaburu wanda akwai sunan Allah asaburu a ciki ko akwai alqara'a ko da waye to duk ko da za samu irin wani abubuwan amma sufar wadata tafi babban dalili shine amfanin mai kuɗi ba iya kansa bane yana tsallaka zuwa ga wasu na'am na'am khairun al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada bayani hannun da yake bada da hannun da yake karba sai dai kuma mu abin da zamu ce akan wani ai ba lalle bane talakan da yake tasbihi ko yake takabirihi zaka bawa yana tasbihin sa a guri daban kai wanda zaka ba a guri daban ai ba lalle ba shi ka bawa ko wata ilmi tasbihin a Kano yake mai baro a Kaduna yake kaga ba sa hado bar sana sai yadul ulya khairu min yadul sufla wallahu ta'ala a'lam Allah ya sa mu dace to wannan kuma inda zamu dauki ayyukan da aka lissafa a nan su irin ayyukan da aka lissafa a hadisan baya wancan hadisin da yake cewa fa ya'tamilu bi yadayhi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu biha fa yu'inu dhal hajati liman fil malhub fa ya'muru bil khairi wa aw minani aw yumsiku an sharri irin wancan ayyukan na wancan hadisin sune irin sa a wannan hadisi alaysa qad ja'ala Allahu ma ma tasaddaquna bi inna bi kulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqa ayyukan iri ɗaya ne da aikin da yake wancan hadisi ka ɗauki kuɗi ka bada sadaka ko ka je ka yi kwadago ka samu kuɗi ka biya buƙatar ka har ka sanwa wani ciki da kuma faɗin subhanallahi alhamdulillahi aikin iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane wancan wata ƙil aiki ne yake da yake da buƙatar ka aiki na zahiri da zaka yi gumi to aiki na zahiri da zaka sha wahala kai gumi a cikin sa akwai sadaka aikin da ka ba za su motsa ba wata ƙirƙiwa harshen ka ne zai motsa da gaban cikin bakinka to shi ma akwai sadaka a cikin shi da haka da aikin da yake da wahala akwai lada da aikin da bai da wahala akwai lada shine bambancin wancan hadisin da wannan ko da taimakon mutum zaka yi ka kama hannunsa daga nan unguwar ka kai shi fada ko ka kai bakin kasuwa wannan a tafiyar da zaka akwai na wahala a cikin ta bata kai mutumin da yake zaune bai na faɗin subhanallahi subhanallahi har ka je ka dawo da haka to aiki mai wahala in dai akwai alkhairi a cikin lada ne marar wahala in dai kyakkyawan kalmomi ne zaka faɗa to shi ma akwai lada a ciki to kenan ko zance zaka wa mutum ka gaya masa zance mai daɗi shi ma lada ne ko yasa muka samu aya ba qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha a faɗi kalma mai kyau ka yafe wa mutum laifi idan ya ma waɗannan sun fi alkhairi akan ka ɗauki dukiya ka bada sannan ka yi gori a bayan ka bada ta kenan musulunci ba wahalar aiki yake nema ba kyan aiki da daɗinsa da karɓarsa shi addinin musulunci yake nema Allah ya sa mu dace sai ce babu imabatul adha babin da yake magana akan kawar da abin da zai cutar da mutane yace haddathana abu asim an abam ibn sam'a an abil wazaq an abil wazaq jabir an abi barzah al-aslami qala qultu ya rasul allah dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah qala amit al-adha am tariqin nas shi wannan hadisi an karbo daga abu barzah al-aslami shi kuma daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi shahara da sunan shi ko ya fi shahara da alkunye shi akan sunan sa malamai sun yi sabani wajen kala guda hudu ko kala biyar wanne ne hakikanin sunan shi wasu ce fudala wasu ce fudail wasu ce abdullah wasu ce ubaidullah kusan suna hudu ko suna biyar aka yi sabani akan shi amma da ya musulunta dan asalin mutanen Madina ne ya musulunta a garin Madina ya yi yaƙuƙuwa da yawa tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi yaƙin haibar ya yi fatahu makka tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da manzan Allah zo fatahu makka ya yafe wa dukkanin mutanen makka da ya shigo da ta iya zahabu wa an tumu tsulaka ko fa an tumu tsulaka ku je an yafe muku kowa ya abin da zai aikata an yafe mashi sai ya ware wani mutum ƙwaya ɗaya ya ce shi wannan mutumin ko an gan shi liƙe da jikin yadin ka'aba wannan riga da ake ɗinkawa ka'aba manzo Allah ce shi ban yafe masa ba a kama shi a kashe shi wannan mutum ne ake kiransa Abdul Uzza ko Ibn Khatal ya fi shahara shi kuma da Ibn Khatal a tarihance to shi wannan Abu Barzat al-Aslami shine ya same shi ya kudindine a cikin wannan rigar ta Ka'aba ya kamo shi ya kashe shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni karshen rayuwar shi ya koma garin Basra anan yayi ta da addinin musulunci yayi gida anan gurin yayi 'ya'ya har Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 64 da hijira hadisi guda 46 yake da akwai a duniya hadisi guda goma sun zo a cikin Bukhari da Muslim in ban manta ba guda biyu muttafaqun alaihi ko guda hudu muttafaqun alaihi guda biyu Imam Bukhari ya rawaito guda hudu Imam Muslim ya rawaito da haka bai da yawan hadisai a duniya amma kuma Allah madaukakin sarki ya wa rayuwar shi da yawa albarka to shine ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce dullani ala amali manzon Allah nuna mun wani aiki mana yudkhilu lil janna idan na kama na rike wannan aikin zai shigar da ni aljanna sai manzon Allah ya ce amitil adha ka kawar da abin da zai cutar an tsariƙin nasi daga hanyar mutane duk abin da kaga zai cutar da mutane ka ɗauke shi daga kan hanya wannan abin zai baka garantin tafiya gidan aljanna malamai suka ce manzon Allah ya kwadaitar ne akan dan mitsitsin aiki dan a zamanto kuma me babba ya shigo ciki tunda in kai dan karami zai baka aljanna to babba ma idan ka aikata zai baka gidan aljanna yasa Imam al-Baihaqi da ya littafin sa Sha'abul Iman ya lissafa abubuwan da imani ke shiga cikin su ko suke daukan imani da ya fara da la ilaha illallah sai ya kure da me imatatul adha an tsari za ka wuce kawai kaga wani dutse a bakin hanya ka ce kai wannan wani bai an kara ba fa zai tuntube sai ka ɗauke dutsen ka maida shi gefen hanya ka aje wannan abin yana baka garantin shiga gidan aljanna ko wuce aka ce ga wani rami nan akan hanya wata motar in ta zo ta fada bata sani ba taya za ta iya fashewa ka tsaya ka ɗauko ka sa ganyen maina wanda ya zo wuce ya gane akwai ramu ko irin da 'yan hanyar Kano suke ka kankaro kasa a gefa ka zuba ka cike wannan ramu aka wadda damsu ne daga hanyar mutane ko wata kwalba ta fashi ka tsaya ka sa tsuntsiya ka kankaro ta ko ka sa manjagara ka share wannan kwalaban ka ɗauke kar yaro ya taka ko kusa ta faɗo daga mota wani da daga wata motar in wani ya taka da tayar shi fashewa za ta hanyoyi da yawa nawa suka fasa tayoyin mutane wata kusa ce ko wani rodi ne wani karfe ne to irin waɗannan abin in ka gani ka sunkuya ka ɗauke wani abin yana ba da garantin gidan aljanna to idan za ka yi wani abin da wani ma bai ma san kayi ba to ya kuma manyan abubuwa da za su amfani al'umma su amfani gari kamar garanti ake baka akan wannan zai shigar da kai gidan aljanna Allah ya samu dace Allah ba mu ikon aikatawa haka idan kwalbati ya ciki ruwan damuna ya taho in ba a ɗauke wannan kwalbatin fa in aka yi sama ambaliyar ruwa duk gidajen mutane rushewa za su ka ankara ka ba da kuɗi a kwashi mutane suna tsammanin taki kake so ka ɗauka kai kuma a zuciyarka so kake a kwashe don ruwan mutane ya wuce wannan garantin gidan aljanna gare ka kaga kuma ko da ka kwashe takin mutane suna tsammanin dan taki kai wata ka samu wata kwaba da zaka rufe aikinka ni a guri na nayi ne dan Allah ya bani lada na ɗauke ta da ruwa ci gidan mutane riba ta biyu abinda aka ajiya maimakon ya koma kwalbati ka kai gonarka sai ka amfana a duniya ka kuma amfana a lahira ko kuma a'a gaba ɗaya ma kwalbatin ne babu a unguwar ku Allah hore maka wadata fidda a kuɗinka a tsaga kwalbatin ya wuce wannan shi ma Allah madaukakin sarki zai baka lada ko an tsara hanya mota tana gacaf gacaf ka ɗauko ka samu ka cike duk lada ne abubuwan suna da matukar yawa sai dai mutane ganda ta yi yawa Allah madaukakin sarki ba mu ikon canjawa kuma حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر رجل مسلم بشوت في الطريق من ذا الله كبا صحابي لابار يتي ونمتن ياوش وتكايا أكن هنيا فقال هل ياوش يكرا يغانت سيتي لا أميطن هذا الشوك والله سينا كورد ونن كير لا يضر رجلا مسلما kada ya cutar da wani mutum musulmi in na bata wani musulmi zai zo taka ba tare da ya sani ba fa ghufira lahu yana dawowa yana dauke sai Allah ya kai kuma na gafarta ma zanuban aga wannan aikin ba abin da yafi shi sauki inda ka san idan ka sunkuya ka dauke kwalba ko ka dauke kaya za a gafarta maka in ka fito daga safa hadar idan ka yana kafa sai ka ci karo da ka dauke sannan za ka yi hakura ka koma gidanka to wannan kuma sai aka baka garanti in dai ka mai da shi al'ada ka gani ka dauke to tabbas ne Allah madaukakin sarki zai gafarta zunubanka Allah ya gafarta mana hadathana Musa qala hadathana Mahdi an Wasil an Yahya bin Aqil an Yahya bin Amr an al-Aswad ad-Dili an Abi Dharr qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam uridat alayya a'malu ummati an nuna min ayyukan al'ummata an bujiro min da ayyukan al'ummata irin da yadda ake baza koli duk mai wani abu na musamman yana kawa ya baza ku ya ma bayani wannan shine kaza ga yadda ake samun sa kaza ake ayi kaza to shi ma manzon Allah duk wani aiki da za a yi a samu lada sai da aka baje wa shi manzon Allah ya gan shi dalla dalla da ladan da za a samu da darajar shi sai ce hasanuha wa sayyi'uha kyakkyawan aiki da mummuna duk abin da za a aikata sai da aka nuna min ya ce fawajattu fi mahasini a amaliha sai na gani cikin kyawawan ayyukan al'ummata annal adha yumaqu an tariqi cewa karabin nan cutarwa abin cutarwa ko abin kazanta ko abin rauni in ka dauke shi daga kan hanya yana cikin kyakkyawan ayyukan da za a rubuta wa al'ummata dutse ce ko kalba ce ko kaya ce ko duk abin da zai bata ran wani wannan abin akwai alkhairi a cikin shi ko ba lalle ba sai abin da yake fa mai wahala ko fitsari ne akai akan hanya wani idan ka gani cewa kai da ka gani ka ji zuciyarka ta tashi ka dauko kasa ka bulle kar wani ya gani ai ka kawar da shi kenan wannan Allah madaukakin sarki zai baka lada wani marar mutuncin ya zo kan hanya ya kwaba kashi ka sa tebur ka dauke ka mai da shi gefa ka binne aka kawar da cutarwa daga kan hanya Allah madaukakin sarki sai ya baka wannan ladan kaka dauka dole fa sai kaya ko su menene kai kwata ma a ce ta biyo kan titi ka tsaya ka gyara kwatar a kawo kasa a zuba mata a dandade ta ko ka bada shawara maimakon ta biyo kan titi ta bata titi a sa pipe mana ya biyo ta pipe ya tsallaka ɗaya gefen a ceci titin a ceci kayan al'umma to wannan ma Allah madaukakin sarki lada zai baka kuma ko kwatar gidanka ce ka tsaya kai tunani a maimakon ta keke ta titi mutane suna tsallaka suna Allah isa me zai hana in fidda dubu da ɗari biyu ko da ɗari takwas in siyo pipe in jera su je su shiga kwalbati a ɗauke da ci duk da gidanka ne Allah maɗaukakin sarki zai baka wannan ladaɗi amma shiga unguwanni da yawa ka sha mamaki musamman ka shiga lunguna musamman ka shiga kuma da mutanen da suke da abubuwan samun kuɗi akwai abubuwan da muke fa da yawa akwai cutarwa ban ba ganewa to ka gyara su ɗin ma alheri ne yanzu misali wani titin iyaka sanin ka tsaya mota za ta shiga mota kato an ɗauko mai kashi za ta iya shiga amma da Allah ya horewa wani ya yi kuɗi ya ɗan gyara katangarsa idan zai soka awai ya tsaro kan ƙofar gidansa ya zo kan tsake titi ya kato soka awai daga ranar mota ta daina bi ta unguwar wannan na farko da ya ci titi ko bai ci ba yana daga cikin haɗarin da da yawa ba mu gane ba yin soka awai akan titi akwai haɗari da yawa a cikinta banda cutar da al'umma kuma akwai bata titi kuma kawo cuta ce kan titi haka idan zaka yi so kai abin da ya fada da ta mai data cikin tsakar gidanka ko mai data iyaka da'irar gidanka sai ka rage wa mutane da yawa tituna sun daina shigowa saboda so kai da muke da akwai to inda za mu taimaka da yawa ya zama to da soka away da irin sirela da su menene da ake duk cutarwa ce akan titi so ake idan akwai akawar ba kuma ka dauko naka ba ka kawo shi kan titi to sai zaman tuna daga cikin hanyar da zamu bi mu gyara garin mu mu dauke da da yawa wannan kalin zaba gidajen ko ina ma na dai fasarin garin mu ko inda zaka samu gida 100 to wata kil gida 90 ko 95 soka awan su akan titi take to in san samu ne jama'a su daina fito da soka awan su kan titi ayi ta mai kwari mana a sa mata salam mai kyau kayi ta a cikin ban ɗakin gidanka babu abin da zai faru a kanta tunda dai abin da za a zuba ƙasa zai yi ban ɗaki yana nan lafiya ƙalau kuma an mata slab mai kyau an ɗora mata ko katanga ka ɗora mata babu abin da zai faru in yi za a yi a zuke ta a iya fasa bulo a meka mesa a zuko ta a maida a rufe hikina ba wanda ya sa abin da yake faruwa in so ka aka yi ta kirki shekara talatin za ta yi ko shekara ashirin ba ta ƙaya ba talatin sai mutum amfani ka kata kan titi ko mawar matsala shi ne an ka kata kan titi sai mutum ya yi ta sangame mai haɗewa sai da ba za ka iya hawanta ba ko in za ka yi ta akan titin yi ta manta yi labul da ƙasa a yi mata kwari ta yadda idan mai baro ya zo zai iya wuciya mai mota in ya zo zai wuciya ta kanta lafiya karo ba komai ya faru ba to duk ya zara lafiya kanau Allah ya samu dace Allah ba mu ikon gyarawa kuma eh fa wajadtu fi mahasini a amaliha an al'aza yumaqu an tariq wa na abun sadaka ne wa wajadtu fi masawi'i a amaliha kuma na gani cikin munanan laifukan da ake rubutawa al'ummata annuha'a majina fil masjid da za a tofar da ita cikin masallaci la tudfanu ba tare da an binne ta ba ita ma wannan abin ana rubuta wa mutum zunubi masallatan da gaskiya galibi duk masallatai ne na ƙasa ƙasa ce kawai a cikin masallacin saboda haka to idan mutum majina ta kama zai tofar bai bukatar ta haifi daga masallacin kawai mutum ya kaka ha kawai tofar a cikin masallacin to wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo masallacin sa sai ga irin wannan bangon na gabas an kaka majina an tofa manzon Allah sai ya kasa yin sallah sai da ya samu wani kira ya kankare wannan majinar da kansa ya sa ƙasa ya zubar da ita yake ta to ɗayan ku idan ya tahi zai yi tofi a cikin masallaci kada ya kuskure ya tofa gabas dan ta nan bangaren ake tattaunawa da Allah madaukakin sarki ko in ce kada tefa wajen alƙibla dan wata kila Madina ba gabas wace ba alƙibla ko kada ya tofa wajen alƙibla don a nan ne ake tattaunawa da Allah maɗaukacin sarki. To, an ka tofa majina akwai ƙazanta, mala'iku ma ba sa son ƙazanta baranta na Ubangijin da ya yi su. Ya ce, kuma kada ɗayanku ya tofa a daman shi, sai dai ya tofa ta a hagun shi, kuma a ƙasan ƙafar shi, in ka tofa ta yi ka bulo ƙasa, sai ka danne ta da ƙafa ka ta hagu, yake ne ka ci gaba da sallarta. wannan ta kama kenan za ka yi sallah za ka kakar da majina dole kana cikin sallah ba yadda za a yi ko ta kama kana cikin masallaci to karka tofa dama karka tofa alƙibla sai dai a ɓangaren hagunka ita ma kuma kana tofa haka binne to in ka kakar da majina cikin masallaci ba ka rufe ta ba to wani abin akwai zunubi da ake rubuta wa mace to in ka tofa ta akan titi fa shi kenan an zauna lafiya a yanzu a zamanance masallaci da tiles da carpet zan san maka ce za ka tofa gudun ba ta taso ba ko ana sallah sai yawu ya kama ka ko tofi ya kama ka ka juya ka juya ba hankici sa kayanka a jihu tuf shi kenan in ka gama in ka je gida sai ka wance a jihunka yake na lafiya kalau ko ka sa tsimma ka goge cikin a jihunka ai ba na zarta bace ba jina ko da ka tofa a masallaci gara ka tofa a jihunka tunda manzon Allah anan ya bamu labari zinubi ne da za a rubuta al'ummata wata kalma na kallon sa dan karami ko to da a rubuta maka zinubi zai hana ka sa a cikin ajihunka in ka je akalla ko wanki zaka bada wanki riga da naira 50 ne in ka da wando da zaka bada naira 100 a wanke ma a goge maka ko to gara ka tofa ta cikin ajihunka da ka tofa ta cikin masallaci ko ta so ne duk yana cikin nuha'a da irin jinin sauro da ake kashewa wani za ga in yazo masallaci ya dinga bin bango kenan fat yana kashewa duk ga ko ina taba taba taba taba jinin sauron da ya kashe to irin kashe sauro a cikin masallaci ya mutane sun yi takatsan saboda in ka kashe za ka ga akwai kazantar jini ta fito a jiki wani kuma yana gani zai ji hankalinsa ya tashi to ya kamata hatta kisan sauro a masallaci mutane sun yi takatsan dan masallaci guri ne da ba a daukan kazanta kuma kowa da irin halin da yake shigowa ciki akwai abin da wani in ya gani hankalinsa bai tashi ba wani na gani hankalinsa tashi zai kai wani hata yar kananan datti da ake bari a cikin masallaci in ya taso zai yi sallah a masallacin hankalinsa baya kwanciya to da aka zo kafin a yi sallah ka sa tsintsiya ka share wani imatatul aza ne ko to ka share masallacin ka tsabtace shi wannan lada Allah madaukakin sarki zai baka matar da take share masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare ta rasu cikin dare aka yi mata sallah aka binne ta cikin dare washe gari manzon Allah bai ganta ba jibi bai ganta ba to ni ina mata da take sharar masallaci wata kila ga kazanta ta fara shiga masallaci kenan ko sai ai wallahi Allah ya mata rasuwa cikin dare muka ji tsoron ko kuma ga bai dace mu ga mata ba shi yasa muka yi mata sallah cikin dare muka binne ta kuma ta mutu ba ku ga mun ba kace wallahi manzon Allah gani muka yi dare yayi wajen karfe 2 na dare fa sai ce ku tashi duka sahabban da suke gurin aka miƙe aka raka shi har makabarta ya je tsaya akan kabarin ta kabarta sallah ya yi mata sallah sannan aka dawo aka zauna to kawo kuma mutumin da zai tashi da manzon Allah zai tashi daga majalisarsa bacin an binne ya je hakan kabarin shi ya mai sallah ya nema masa gafara ka saba mai karin matsayi bane a wajen ubangiji to ya kamata kenan kananan ayyuka mu daina rena su mu daina jin kamar girman kai ne wani sai ga ya dauki tsintsiya ya share kamar kashi ne sai dai ya juya ya juya ce kai wani zaka ku tsintsiya ku share hi yana tsaye gitse tsaye babu laifi ka sunku ya ka share ka share wani in ya zo ya karba to kai kuma kayi umarni ko kayi nuni da ayyukan alkhairi ka samu lada kashi biyu ladan kayi kuma ladan ka nuna wani yayi ko idan ka fara sharawa daya biyu kai ta tawaran Allah ku dan taimaka a share masallaci kidan bukata ta biya Allah ya samu dace to wannan a cikin masallaci an gani to gurin da kuke zauna a majalisa fa ya halatta kuna zauna a majalisa ka kafu ka tofi fuf kawai ka tofa ka kauda kai ka ci gaba da zance kaga wannan idan a masallaci ne har a majalisa zaka tada hankalin mutane idan zaka yi tofi kanta in ka kaso dan koma gefe ka tofar da ita wani bai sani ba kuma ka binne ta sai zama to irin cututtukan da ake dauka hatta a cikin majina ka taimaka wa al'umma wani mamaki akwai tarin TV a cikin tarin sa in ya kaka ya tofar bai binne ba mamaki sai wani cutu amma idan ya kaka ya rufe ya karewa mutane al'umma cututtuka da kuma cutar da za ta yada a cikin al'umma din Allah ba mai ikon kewa babu ƙaunin ma'aruf babin da yake magana akan faɗin kyakkyawan aiki wannan duk magana da muka wuce a baya aikatawa ku to faɗin kuma fa meye matsayin shi haddathana bishr bin muhammad qala akhbarana abdullahi qala akhbarana abdul jabbar ibnu abbas al-hamadani an adi ibn sabit an abdullah ibn yazid al-qutami ko qutami qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kullu ma'rufin sadaqa duk wani aikin alkhairi sadaka ne fada da aikatawa akwai sadaka a cikin shi حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء يقول اذهبوا به إلى فلانا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسان شيء دان aka masa wani abun bajinta wata kyauta da an mai kuma sai ce izhabu bihi ila fulana ku je ku kaiwa wanci fa innaha kanat sadiqat khadija abokiyar Khadija ce ana kama yake wata tufafi sai ce ku je ku kai wa wancan wata kizannuwa ne ana gobe za a yi sallar azumi sai aka masa kyautar turbin atamfa ingila sai ka ce a wuce a je a kai wa wancan abokiyar uwar gida na ci ko abokiyar amarya ci kuma ɗaya tana kallo akwai mata a gidan nan ko to amma shi manzon Allah ana kai masa sai ya ce a wuce a je a kaiwa wanta kawar Khadija in aka sake kawo zai ce izhabu bihi ila baiti fulana wannan kuma ku je ku kai gidan wanci fa innaha kanat tuhibbu Khadija ita kam tana son Khadija da an kare a gidan Khadija Isa Aisha ta ce irin waɗannan ayyukan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Isa sa ya ji ta ji a ranta duma ta manzon Allah ba ta da kisha sai Khadija ya mace ta rasu amma komai a ce sai ita akaiwa wannan kawar Khadija ce akaiwa wanda tana son Khadija akaiwa wanda tana son Abuja da Khadija akaiwa haba da take to duk sauran matan da suke raye goma sha wani abu da take musu kallon baki shiyoyi bane wannan din da ba ta gidan kadai ita ce kishiyarta to amma me yasa wacce ba ta gidan ta samu wannan matsayi ita ce kyautatawa da sauke nauyi da yin abin da ya kamata a wajen miji namiji dan goyo ne ko in dai an mai alkhairi an mai abin da ya dace to ka goyi ya goyi wallahi in ka ji mata ce namiji ba dan goyo bane ba ta iya goyon ba ba da zaki goyo hikirin tubo da kasa kuma ta hiyo koma hawa zuwa ba na'am amma in kin goya da kyau in ya dafar da kai bacci zai na'am tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai namiji ne ko wannan kuma duk inda alamar goyo take ya isa kalmar goyo ai tana mace ba ta duniya sai a kai kawarta sai kai a ce wannan tana son ta ai karhin kyautatawa ya kare Allah madaukakin sarki ya samu dace dan haka mata su gyara su ma za su gyara ko abinda muke da bukata kowa ya gyara idan kowa ya gyara ya sauce girman kai yo ai shine mai laifi ke ma kalla naki ki gyara ai ita ce mai laifi kai ma kalla naka ka gyara kai in ka gyara ita ta gyara sai a zauna lafiya kalau to ai a ce ka mutu matarka tana santi ko ta mutu kana santi wannan yana ga hukumi alkhairi a duniya ko amma ana ta kai lalle an huta ta huta da bala'i watakin Allah ba ta da alkhairi ko ana ya huta kai Allah ya cire masa kaya kana wata kasar baka labari a ce wani da wancan sun rabu ka ce tabdin gaskiya na ji masa dadi Allah ya hutar da shi irin wannan zamantakar mai ake da ita kowa ya canja halinsa sai Allah kawo zamantakewa ta take mai dadi to a cikin mai mahallin shahin da wannan hadisi din shi tunda ya ce ai babu qaulul ma'ruf ko me ya muhalli shahid din ma malan zani na'am na'am eh na wani bai da fara yana daga hannu tun kafin ka kare na walaikun salam wani ya riga kamala na kana so kai kuma yawwa cewa a kai din shine muhallin shahid din izhabu bihi ku je da shi wannan shine qaulul ma'ruf din kenan to kai umarni a dauki sadaka a kai wannan kuma kowan dalili ne zai biyo baya din umarnin a dauka din wannan shi ma sadaka ce sannan kuma sai aka kalli dalilin da yasa aka yi ma sai a sake masa ba sa farahin daban Allah ya samu dace حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي الربعي عن عذيفة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة yace annabin ku tsira da aminci su tabbata a gare ya ce duk wani abin alkhairi duk wani abin arziki sadaka ne Allah hore mana aikata abubuwan arziki abinda muka faɗa zaman to daidai Allah ya amfana da mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin kafin mai tambaya me ko inda akwai muna taya dan uwa jaje kuma muna fatan yan uwa su sashi cikin addu'a Allah ya tsananta rabo kuma Allah ya tona asirin wanda ya aikata din dan uwa malam kabiru da muke tare da shi malam kabiru inuwa wanda yafi yawan recording kuma yafi yawan dorawa kuma kusan galibin duk karatutukan da muke da akwai kusan shi ke da su complete inda mun taba yin karatu din Allah ya kaddara dan wannan strike din da aka yi an shiga har office din shi an balla ko da yake an samu dai mukulli an shiga an kuma balla lokacin da ake aje an dauki kuɗi har ya kai wajen miliyan 1 da wajen 100 da wani abu ciki to muna ta addu'a muna taya shi bacin jaje da muke mashi Allah mai da alkhairi Allah bashi kuma ikon cin jarabawar su kuma wanda suka yi din ubangiji Allah ya tona musu asiri Allah ya karya mugun nufinsu wanda suke da sanayya da shi sun hada da ku su jajanta masa kuma su ci gaba da tashi addu'a a cikin salloli da sauran abubuwa Allah ya tsananta rabo Allah ya sa wanda ya aikata kada tsira da aikin da ya aikata din Allah ya rufa mana asiri kuma Allah ya ƙara ba mu aminci cikin gidajenmu da wuraren ayyukanmu tambaya guda ɗaya sai kuma ga ta na ganta da tsawo ko ko ka karanta ta na in ka karanta ta faɗa abin da yake ciki na'am نعم نعم نعم نعم نعم نعم ita in an ji abin da yake faɗa baiwar Allah sai idan ta kwanta bacci da azahar sai ta ji cewa gaba ɗaya an danne ta ta yi ta yi ta motsa ta kasa har da yar'uwar ta ma'a kusa da ita ta yi ta kira ta yar'uwar bacca ce ina jiya mahawai da yake tama da lulufi ko eh tafsiri dai da likitoci sun ce wani lokacin jijiya ce ake dannewa a jiki jini ya ki gudana a jikin dan adam yadda ya kamata shine yake kawo mutum ya samu wannan nauyin a cikin jikin shi tunda ta faɗa da kanta ita ma ta ce tana yin addu'o'i kuma sannan za ta ji duk da hakan an danne ta in ku an yi addu'o'i kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta to tabbas ne akwai kariya daga Allah madaukakin sarki aljani ba zai zo shi ba dan ku ya turo mala'ika yana gadin mutum ko a cikin dare ne ko a cikin rana ne faruwar sa kenan ba zai rasa wani dalili na hankali ba kuma likitoci sun ce galibi gaskiya a cikin hanyoyin jini ne wani abu yake toshewa wallahu ta'ala ala wata kille ko ta bincike likitoci ko kuma da in yana da alaka da aljanin da wata bincike karanta addu'o'in ta ko ta ƙara tsarki da kuma yin abin da zai bata kiyayewa wallahu ta'ala ala Allah ya samu da subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha